أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة ‘yan musulmi muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda ya ƙaddar haɗuwanmu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na tsakanin sallar magariba da sallar ishayi a wannan yammaci na ranar lahadi a yau muna bakwai ga watan rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan ɗaya na shekara dubu biyu da ashirin da uku miladiya ci gaba da karatunmu a wannan littafi mai albarka littafin risala risala ta abi zaidin wani. allah ya ƙara masu yarda littafi da yake mana bayani akan al'amuranmu na addininmu na musulunci ma'ana hukunce-hukunce na shari'ar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama amma wannan hukunce-hukuncen a bisa tafarkin fahimtar hanyar imam malik bin anis Allah ya ƙara musa yarda da shi da ɗalibansa shi ne ake mazahabar imam malik ɗan anis Allah ya ƙara musa yarda mun tsaya a babi na uku a yau za mu tashi babi na hudu a cikin wannan littafi shine babu sifatul wudu'i wa masnunihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina wa maqruri wa yahdi Allah fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la ashhadu an la ma'ana wannan babi yana bayani ne a cikin sufar alwala da kuma bayanin abin da suke suna da ambatan istinjai mana shi ne tsarki na ruwa hukumcinsa da siffarsa saboda haka da kuma istijmar shi istinjai shine wanke wuraren najasa da ruwa shi kuma istijmari shi kuma shine gusar da najasa da ta fito da waɗannan mafita guda biyu ta hanyar wani foge mana duwatsu ne ko makamantansa ko icce ko takarda wadda take takarda ba mai alburma ba mana musamman kamar kuɗi ko wani makayi wanda yake shi ma ba mai daraja ba musamman kamar bushashen tuwo ba za a yi tsarki da shi ba ‘yan kuma najasa ne to wannan samson ma bai yi ba kamar bushashen kashin dabbobi ba za a yi ne to insha Allah wannan babi zai mana bayani akan waɗannan abubuwa zai siffar yadda ake arwalla da bayani akan sunnoni da bayani akan abin da yake farali da kuma ambatan tsarkin ruwa da tsarki na kogi duka a cikin wannan babi na hudu insha Allah da farko mala yace walaysal istinja'u mimma yujibu mimma yujibu an yusala bihi alwudu ma'ana istinja'i tsarki na ruwa baya cikin abubuwan da suke wajibi ko baya cikin abubuwan da suke sunna kai baya cikin abubuwan da suke mustahabbi cewa a sadar da shi da arwalla a'a shi wannan tsarki ibada ce wadda take kadaitacciya ita kadai kawai saboda haka ya halatta ma a raba ta da arwalla a cikin kowane zamani kowane kowane lokaci ba a gidaya ta daga cikin abubuwan da suke mana wajibi ko sunna sadar da shi da arwalla a kowa matsayin kansa yake sai dai abinda aka yi so an fi so mutum ya gabatar da shi kafin arwalla mutum ya gabatar da shi kafin arwalla amma mi hanyar jirgi daban hanyar mota daban ma'ana a takaice ana abin da mala yake so karanta da mu fahimta ga baki daya mu da mata cewa tsarki zaman kan shi yake arwalla ma zaman kanta take ina fata fahimta kenan ba a alaƙa dole a haɗa tsarki da alwala a'a kowa zaman kansa yake shi tsarki a kowane lokaci za ka iya yin shi a kowane wuri ma kuma amma sai dai mi kafin a yi alwala da ya kuma dole sai an yi tsarki kenan hukumcin tsarki daban hukumcin alwala daban arwallar ba ta yiwuwa ba ta samuwa ta inganta amma sai an yi tsarki kenan sai an yi tsarki kafin arwalla ina ba ta an fahimta shi ne abinda malam yake faɗa mana mana amma sadar da su a ce kawai dole da tsarki da arwalla a haɗa suke to wannan baya da cikin abubuwan da suke wajibi ko suna ina ba ta manta kenan kana iya yin tsarkinka tun da safe ko baka yi komi ba yanzu lokacin arwalla ya kama ka kawai sai ka yi arwalla ba dole sai ka je ka yi sake wani tsarki ba amma inda yana daga cin abubuwan da yake wajibi ne ko sunani ina ba ta kuna fahimta kenan ko da ka yi ba kuma wani abu da ya karya maka wannan tsarkin yanzu kuma ka zo sake arwala ga ce to dole kuma sai ka sake wani tsarki ashe ko ta arwala ta ce sai ka sake tsarki ina ba ta kun fahimci sigar abin da ake so abinda wannan kalma ta farko wa laysal istinja'u mimma yujibu an yusala bihi alwudu la bi sunnal wudi wala bi fi fara'idi kun fahimci wannan alhamdulillah kenan shi ne abinda ake so a isar da musakon da ake so a shirin a a kowa zaman kansa yake wa huwa min babi ijabi zawalin najasati bihi a shi wannan tsarki yana daga cikin babu wajibi na busar da najasa wajibi ne ga dan adam namiji ko mace amma musulmi duk inda musulmi yake namiji ko mace wajibi ne a a wajibi ne a gare shi ya gusar da najasa take tare da shi duk lokacin da najasa ta fito daga waɗannan mafiyan guda biyu namiji ko mace to wajibi ne sai a fita kenan ko da ba arwala zaka yi ba bukata ta kama ka zagaya to sai ka yi tsarki ko da ba arwala zaki ba bukata ta kawo cikin zagaya to sai kin sarki ina ba ta fahimta amma gawa ga musulmi wannan abu ne al'amari ne na musulmai wanda addinin su addinin musulunci ya karantar da su arni ba ruwan shi kawai sai karkada yi gaba arniya ba ruwanta daga tsaye sai ta gana ranta ta shafe da zananta ko da wannan ta hita gaba kenan ko inanta a najasa take shi ma ko inanta a najasa yake to musulmi ba haka bane ba a musulmi din da yake a cikin tsarki yake a tsaftace yake kuma wannan tsarki ba sai zaka yi arwala ba ina fata fahimta kun ga anan ya ƙara warware mana bayanin me ake so a sanar da mu kenan musulmi ya sani tsarki matsayin shi daban arwala matsayin ta daban sai dai ne suna da alaka ta bangare sai an yi lokacin in baka da tsarki to dole sai ka yi tsarki kafin a yi arwala amma dama idan kana da tsarkinka lokacin ibada ya yi kana so ka yi arwala ba sai ka ji ka sake wani tsarki ba kawai sai ka yi arwala shi kenan kenan kullum musulmi ya zama mai tsarki aubil istijmar idan istinja'i bai samu ba mun yi bayani mai istinja'i shine tsarki na ruwa to ɗaya ruwan bai samu ba to aubil istijmar wajibi ne musulmi ya gusar da najasa take tare da shi da kuma foki ma'ana shi ne istijmar duwatsu ko wani icci ko wata takarda kamar irin su toilet paper da sauransu wannan yana da cin bangaren wajibi in babu ruwa ma to akwai abin kusarwa kana iya neman kara ko icce da sauransu ai ma'ana bawa da sauransu wanda dai sai ka tsaye abin da wannan da shasa ka fitar da ita me yasa ya ce li Allah yusalli biha fi jasadihi domin kada musulmi yayi sallah da najasa a cikin jikinsa idan kai ibada da najasa a cikinka to wannan ibada ba mu ta wannan kuma duka hukuncin ɗaya ne tsakanin mace da namiji amma musulmai wa yajzu fi ilhu bi ghairi niyya sa'annan kuma shi tsarki ana yasa ko ba tare da niyya ba mana ko da mutum ya shi ba tare da niyya ba yayi kuma ya kai shi da niyya yayi amma me ake bukatar wajibi ne dai a kusan imma da ruwa imma da mi imma istinja'i imma istijmari imma ruwa imma bogi wa kazalika kasal saubin najasi haka ma kuma kusar da tufafi ne najasa wajibi ne ga musulmi namiji ko mace gusar da najasa daga cikin tufafi wanke tufafi mai najasa wajibi ne a shari'ar mu ta addinin na musulunci a hukunce hukunce na shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk inda musulmi yake namiji ko mace idan akwai najasa a cikin tufafinsa to wajibi ne sai ya gusar da wannan najasa kafin yayi ibada in ko bai gusar da ita ba yayi ibada to ibada sunan da haba an musu ba ta tashi a tutar babu alal misali mace jini ya taba mata zananta to wajibi ne sai ta gusar ta wanke domin ta ibada da wannan a ko namiji fitsari ya taba wandansa to wajibi ne sai ta gusar tukon kai ibada da shi kuma mun ƙara bayani mun baibaita gusar wadda najasa a tufafi ko a menene ko a jikin ɗan adam in za ka gusar da ita da ruwa da ruwa gare ake yi ba a ɗaukar sabulu a saka idan ka ɗauko ruwan sabulu ka sa ka busar da najasa ko kika ɗauko ruwan sabulu ke busar da najasa to har yanzu wannan tufafin sunan shi mai najasa amma ga shi da haske har yana kamshi ba mamaki ma oma mai kanshi ne ko sabulu mai kanshi ne kuma har ga guga to amma tufafi ne mai najasa kun ga shari'a sabanin hankali saboda me ita najasa a musulunci a shari'ance ana busar da ita da ruwa ne gangariyar garu shi ne ake cewa mutlaq ma'ul mutlaq saboda haka kuma ƙarin bayani a nan ga iyayenmu mata da yawa sau da yawa yara za su musu ɗayansu za su musu fitsari a jiki ko kashi da sauransu sai a katse sai a ɗau tattaro kayan gabaki ɗaya da wannan mai fitsarin da mai kashin gabaki ɗaya da nan zo sai a haɗa su a cikin ruwa guda sai a sa sabulu omu kawai a buga a wanke a tashi to ki sani baki kusan da najasa ba har yanzu tufafin nan naki zanen naki gashi ya fito fas har kin goge to amma yana da najasa a akwai kai kuma tufafinka kai ma najasa ta taba su kawai sai ka tattaro ka musu kudin goro ka zuba su a makayi ka zuba omo ka zuba ka wanki to har yanzu suna nan da najasa su ita najasa sai an kusan da ita wannan nada na musamman da ruwa kare bayan ka wanke da ruwa gare yanzu kuma sai ka zo ka sa sabulu wannan kuma dama kuma wani ƙarin bayani a nan a wajen kusar da najasar tufafi ne shi ya taɓa sa sai ka sa ruwa gare ka wanke kika murza kika murza yawan ku amma sai dai ne ya bar ɗan alama tashinsa to wannan baya cewa komi a musulunci abinda ake bukatar ki sa ruwa gare kyau ka wanke ka murza ka murza ka ƙara ruwa ka wanke ka wanke da kewan ku iya iya karfinka da ruwa gare abin da ya bari to wannan kun baya cewa ko baya cutarwa amma kaga in ka sa sabulu ba zai wanke hattashin ga baki da sab to ko ya wanke tashi tunda ba da ruwa gare ne ba to najasa ba da tafiwa ita najasa ana kusan da ita da ruwa ta kowane bangare ta jiki ne ko ta tufafi kenan yan uwa musulmi mu gane domin mu inganta ibadar mu kada mu tashi a tutar babu mu tashi haba an mansura wajibi ne mu tsaya mu karanta da kyau sa'annan shi kenan ana in son samu ne musamman iyaye mata su kasance sun ajiye tufafinsu na sallah na musamman kaga ya fi dace kowane tufafi an sa wannan yaro ya miki kashi wata ya miki fitarikin fankin hada da sauransu da yawa ke ta asara ibada mai sani ba haka ma namiji ma kenan yana bukatar iskaya na musamman na ibada wanda su kawai aka sa su ibada za a yi su kaga yana da kyau musamman samun an haka saboda ne Allah subhanahu wataala ya idan zamu je masallaci mu anan ne ya kamata mu mu kure adaka anan ne ya kamata mu yi ado anan ne ya kamata mu sa turare mu fesa dan mu shiga masallacin na kamshi haka ya dacewa to amma ba ma yi sai in zamu fita gari yawo da fesa mu yi gura amma in ta tashi masallaci sai ga mutum ya zo da riga barci aya ce ta alqur'ani Allah ce khuzuzi natakum inda kulli masjid ku ɗaukawa ku ƙau ado kai sam lokacin da za ku zo masallaci a masallaci na ake ma abu a masallaci ake fesa turare amma kaga sai aka yi kwantarar abu kamar yadda mata su ma suka yi kwantarar a gida ne ya kamata ta yi ado ta yi tsauta da sai ama mishi turare da sauransu amma bai ba a yi sai in za a fito gari har yara sun gane da an gasa an hana fesa to mama ina zuwa da ni za a yi ya san a gida ba ta ado sai in za ta gari kai ma kuma haka a gida da an ganka kana ado sai a ce to ina za ka je mai gida in ka ce masallaci sai a ce a saboda mai an san kan za ka je masallaci da zabar ci kake zuwa sai haka mata mu gyara Allah ta yi mu dau ado in zama zo masallaci to kusa da najasa wajibi ne ga kowane musulmi wa sifatul istinja'i to gashi kuma za a karantar da mu sifar yadda ake yin tsarki na ruwa an yabda'a ba'da kasal yadihi kuna fahimta kenan za a karanta da mu yaya ake yin tsarki na ruwa a shari'ance yace to siffar istinja'i an yabda'a ba'da kasal yadihi mutum ya fara bayan ya fara wanke hannunsa idan ka zo za ka yi tsarki to abinda za ka yi na farko ka fara wanke hannu in makayi a buɗe ne ka karkata makayin ka dinga zubawa har ka wanke ka wanke ka wanke sau uku kuma a tare ake wanke hannu bakin dainin gaba ba ka wanke to kuma sai ka sa hannunka na dama kana zubawa kana wankewa da hagu a ai kamar huta ne sai ka karkata sai an wanke hannu kafin a yi zargi kudi ba fa shin haka muke yi to alhamdulillah in ba haka muke to daga yau sai mu tara in ka je tsarki kin je tsarki to sai an fara wanke hannaye to ka sa hannu a makayi fa ya ka sulu ma'arajal bab bayan mutum ya wanke hannunsa yanzu kuma sai wanke mafitar fitsari gurin da fitsari ke fita shi ake fara wankewa summa yamsaha ma fi makharajin min al-azabi madari yanzu kuma sai ɗoko wani abu foge toilet paper ce kara ne wani ɗan ice ne wani hakin gane sai mutum ya goge ɓangaren kajanta shi ne ce bi madari da wani foge augairi ko ninsa aubiyar jiki ko da hannunsa mana ka samu toilet paper ko ta takarda ko wani karanka da sauransu sai mutum ya goge thumma yahukkuha bi aradin wa yabsiluha ba mutun ya kade sai ya sa ruwa ya wanki bayan ya game thumma yahukkuha bi aradin wa yabsiluha bayan mutun ya gama sarki ya biya bukata idan ya fito daga bandaki to sai goga hannun nashi a ƙasa shine yahukkuha bi aradin sai ka sa hannunka a ƙasa ka goga wa yabsiluha sai ka wanke ba mutun ya yi sarki ga inda ake domin kasar nan ta isar maka da duk mikron in babu kasa yanzu inda da ke babban daki na zamani to sai ka ake sabulu kenan sabulu yana matsayin wannan shi ma ma'ana wani abu da zai kusar da wannan kazanta da wannan wari da yake a ina ba ta banta saboda haka kenan a al'adance ga yadda ake yi ko a shari'ance a sunnance bayan mutum ya fito da daki sai sa hannunsa da kasa ya goga da kasa sai ya wanki in kuma yanzu zamani ya ka akwai sabulu da suwaye da sauran su jel ta ka wusa hannu ka wanke shi kenan yana kambacin kasa sun mayastanji bilma'i sa'annan sai mutum ya yi tsarki da ruwa wa yi wasilu sabbahu sa'annan kuma sai mutum ya ci gaba da zuba ruwa wa ya starhi kalilan sa'annan mutum zai dan lumfasa kaɗan mana ya ɗan kumbura domin duka duwan ɗan abu da ya makale ma sai ya fito domin ita dubura tana da nagana ne to idan lokacin da ka ɗan nunkura inna to komai sai buɗe sai ka ji daɗin ƙanƙari aka ji daɗin wankewa da kyau shi ne wa ya sitar hinkar bila wa yuji da araka zalika sa'an na mutum ya kyautata gogewar kada mutum ya yi sama-sama ko kuma kada mutum ya yi da tsanani da zai cutar da shi a'a amma dai ka wanke da kyau hatta ya tanazzafa har sai gurin ya tsarkaka walaisa alaihi kasalun ma badana minal makharjayn amma anan shari'a bata wajabta maka ba bata tilasta maka ba cewa sai mutum ya hakonkolo duka abin da yake tantaki a ko abin da yake sama din ka wanke ya hukku da kyau shikenan amma a ce mutum sai ya sa hannu ya furgo a wannan ba dora mana kai ka dora ka ce gona da ni a abinda ake wanke ka wanke saman da kyau wala yustan jamin rihi to kuma ku saurara ba a yin sarki saboda mutum ya yi iska in kai haka to ka saba wa shari'a ka saba lamba domin akwai wani hadisi da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manistan jamin rihin falaysa minna duk wanda ya tsarki saboda iska to baya daga cikinmu to saboda haka dan an iska ba a mata tsarki amma bawali bayan gida mazi wadi da sauransu duk waɗannan sai a musu tsarki in kuma babban ya fito shi kuma sai a yi wanka wa manista jimara bisa lasati a hajari yanzu duk mutumin da ya tsarki na fodi tsarki da duwatsu guda uku ya khuruju akhiruhunna naqiyan ajza'u ma'ana sai fitar da na ƙarshen na uku sai zo naqiyan ma'ana a tsabtace a bushe ba komi to sarki yayi ma'ana ba a yin tsarki na foge da ƙasa da dutse uku in kai bai ba amma in kai tsarki da foge uku kuma ka tabbatar ku ya tsarkaku to in ka samu ruwa daga baya zaka yi arwala ba sai ka sake wani tsarki da ruwa ba a wannan in ma ya san maka in ma kuma ba ruwan sai ka yi taimama kuma ya yi amma kuma da mutum zai hada duka biyun to kuma wanda shi ne ya yi mafi kamala domin mi wannan ya samu wata al'umma da suke hada tsarki na ruwa da tsarki na duwatsu saboda haka Allah ya ba musu akan wannan abu da suke amma kowanne aka yi yayi in kai na ruwan yayi in kai na goge shi kadai ma yayi in ka hada to mun ka hada kyau akan kyau haske akan haske dadi akan dadi kenan saboda haka kaga anan tsarki kashi uku ne istinja'u istijmaru da kuma istinja'u wal istijmaru ma'an tsarkin ruwa da tsarkin dutse sai kuma tsarkin ruwa da tsarkin dutse a haɗe to duka uku sun halatta da namiji zai iri duka wannan uku kowanne kai yayi duk wanda na yi namiji yayi to amma wanda ya fi su wancan wanda za a hada a yi tsarkin goge kuma ka biyo bashi da ruwa to wannan ya fi komin kama da ya fi daɗi ina ba ta fahimta su kuma mata a cikin ukun nan biyu ya halatta da su uku ɗaya bai halatta ba ya halatta mace za ta yi istinjari tsarki ruwa sa'ani kuma ya halatta za ta yi istijimari da istinjari amma ba za ta yi istijimari shi kadai ba shi kuma wanda su ne kashi na uku na tsarki ya kurja aka da wani nayi na ajiyarwa walma'u ada haru ada yahu ruwa shi ya fi tsarki kuma shi ya fi kyau wa habu ilal ulama'u kuma shi ya fi tsayuwa zuwa ga malamai wa man lam yakhruj minhu minhu bawlun wala ga'idun wata wadda alhadasin aunaunin aulugar zalika yin ma yujibul wudu wala budda min gasar yadayhi qabla dukhuli ma bil ina'i yanzu mutum ne walam waman lam yakhruj minhu al-bawl mutum ne fitsari bai fito masa ba mana bai fitsari ba wala ga'idun kuma bai bayan gida ba amma wata wadda alhadasin yake so ya arwala saboda wani hadasi aunomin ko barci auli gari zalika ko kuma da waninsa min ma yujibul wudu na daga cikin abubuwan da yake wajen arwala ana fahimta yace to bala budda min gasal yadayhi qabla dukhulihi ma fil ina'i anan me ake so a karantar da kai wajibi ne kafin ka tsoma hannun naka a cikin ruwa to sai ka wanke shi bangar sai ka wanke shi gefe guda kafin ga dumiyar ma'ana ne ka dauko ruwa a makayi a cikin wata alkwatiya ne ko abu a bude to sai ka karkata ma direct a tsoma hannu a cikin ruwa ko daga barci ka tashi manzo Allah ya hana a'a karkatawa kake sai ka wanki sai ka wanke hannun sau uku tukwanci kuma sai ka sa hannun da maka dinga amfana kana kafata ina ba ta marinta in ma kuma a guda ne a sahani ma shi ma haka sai ka karkata sai ka wanke hannun sau uku yin haka sunna a wanke hannu kafin a sanya shi a cikin makayi ko kafin a yi tsarki wa min sunnatul wudu'i yana daga cikin sunnar arwalla gasulun yadaini qabla dukhulihi ma fil ina'i wanke hannaye kafin a shigar da su a cikin makayi na arwalla ma'ana ka zo arwalla ko da ba kai tsarki ba kenan wancan a wajen tsarki ne kafin mutum ya tsarki sai ya wanke hannu to yanzu kuma da abin da ya sha kana da tsarkinka yanzu arwalla ce zaka yi to in ka zo arwalla kafin ka tsoma hannun shi ma a cikin ruwa sai ka wanke hannun wannan sunna ce bayan haka wal madmadatu da kurkurar baki yana da cin sunnonin arwalla wal istinshaku da shaƙar ruwa yana da cin sunnonin arwalla wal istinsaru da facewa a shaƙa a face a fetar sauran haka shi ma sunna ne wa masahul uznaini da shafar kunnuwa guda biyu sunnatun sunna ne wa baqihi faridatun waɗannan mu ambata muku ita so sauran da ba mu ambata maka ba to su duk farali ne yanzu a cikin arwala sai ka ware waɗannan abuwa ka ware wanke hannuwa so uku kafin a shiga da hannu kurkurar baki shaƙa ruwa facewa shafa kunnuwa waɗannan duka sunnoni ne a na'ar walla ya ce to sauran da ba mu ambata ba ya ce to farin laini ina ba ta fahimta kenan kaga a sauwaƙe ya baka sauran da baka ji su ba to kuma ka sa akwai su to farin laini su waɗannan idan ba su zo ba to babu arwalar da baki da amma waɗannan su ana musu kuskure ma su kuma waɗancan ba sa ɗaukar kuskure ma kenan manya ne gogogi da shi ya ce sauran farin laini faman kama ila wudu'in min naumin aw ghairihi yanzu mutun ne tashi zuwa arwala tashi min arwala min naumin saboda barci aw ghairihi ko wannan sa faqad qala ba'dul ulama'i wasu malume suka ce yabda'u fa yusannillaha shine abinda zai zaka fara sai ka ambaci Allah mana shine kai bismillah walam yarahu ba'duhu min al'amr bil ma'ruf wasu kuma suna gani a'a ba sai mutum yayi haka ba wannan baya da cikin umarni da aikin alheri wa kaunul ina'i ala yaminihi bayan haka idan mutum zai yi alwala to ana so mutum ya ajiye a makayin ruwan budadde a hannunsa na dama ya kasance a dama amkanu lahu fi tanawul wannan shi yafi dadi yafi sauki a wajen dokar ruwan ga dinga dokowa kana amfani da shi ya ka ajiya a hagu a hagu ne zaka tashan wahala tunda kam zaka doko da hagu ba dole sai ka doko da dama to sai baka wahala amma in maka yi abu da ke ka ajiye shi a dama to a saukake zaka yi ta doka sai ka yi wa ya buda'u fa ya gasilu ya daihi kabla an yi dukkan fil ina'i talasan sai mutum ya fara ya wanke hannayen so uku kafin ya shigar da su a cikin makayi so uku fa in kana qad bala aw takawwada gasala zalika minhu idan mutum ya kasance yayi fitsari shine qad bala daga baulu aw takawwada ko kuma ya bayan gida daga ga'idu gasala zalika minhu sai mutum ya wanke sun matawadda sanan mutum ya arwalla sun mayu dukkan yadda hufil ina'i sannan sai mutum ya shigar da hannunsa a cikin makayi fa ya a huzul ma'a sai ya ɗauki ruwan fa yi madmitu fahu talasan sai kurkure bakinsa so uku min garfatin wahida daga kamfata guda ɗaya in sha'a in yana so au salati garfatin ko kuma kamfata guda uku wa inistaka bi usbuhi fa hasan inda mutum zai yi aswaki da yatsanyarsa ma'ana ka san yatsan ka kurkuza ka kurza fa hasan abu ne mai kyau shine fa in istaka idan mutum ya aswaki da yatsanyarsa fa hasan abu ne mai kyau summa yastanshiqu bi anfihi alma'a sa'annan sai mutum ya shaki ruwa da hantinsa wa yastanfiruhu sa'annan ya face shi salasan hasso uku ya ja'alu yadahu ala arfihi to ya ake facewar shine sai mutum ya sanya hannunsa ya tsotsinsa akan hancinsa kan mutikhaihi kamar mai fatar majina kamar yadda kasan kana fatar majina to haka shi ma wajen fatar feto da ruwan to haka zakai shine ce kan mutikhaihi kamar mai fatar majina wa yajzuhu aqallu min thalasi fi marmarati wal istinsha'u kuma idan da mutum zai ba su uku ba yayi ƙasa da uku yayi da zaka shaka so biyu ko ka shaka so daya ka face yayi ba sai ka dole ba sai an yi ukun ba shi ukun an kai makura mana an kai gaya zaka hudda taraddadi cewa hakika koda na farko bai ta shaku ba na biyu bai shaku kaga na uku ya shaku insha Allah koda na farko bai wanku ka bar wani guri idan ka kara na biyu sai kara wanke na uku sai kara wanke yana fata fahimta ma'ana yin ukun yana daga cikin kyautatawa walahu jam'u zalika fi garbatin wahidatin kuma mutum ya samu ya hada waɗannan abubuwa a cikin kambata guda ɗaya wani hayatul ahsan amma mutum yayi guda in ya kai makura shi yafi kana iya hadawa ka doka so guda ka kurkura baki bayan ka kurkura ka zubda kuma ka shaka yayi kai so guda guda in dai ka tabbata yayi yayi amma da kowannan zaka yi ka kai shi na ce ka kai makura ka yi uku uku to da kuma wannan ka ya fi nutsuwa ya fi kwanciyar hankali kuma ka fi asiri su ma ya kuzil ma'a in sha'a biya dai jami'a sannan sai mutum ya ɗauki ruwa da hannunsa ga baki ɗaya in sha'a idan ya so biya dai da hannayensa jami'an ga baki ɗaya wa in sha'a biya da liyumna idan kuma yana so da hannunsa na dama wa ya sha'aluhu bi yadihi jami'an sai sanya shi a cikin hannunsa gaba gida summa yanquluhu ila wajhihi sannan sai mutum ya kai fuskarsa fa yufrihu alayhi sai zuba gasilan lahu bi yadihi yana mai wankewa da hannayensa min a'ala jabhati daga saman goshinsa kun ga yana nuna mana ya ake wanke fuska sai ka zo ko ruwa a hannu ka baki da sai ka dora ka wanke ka zuba a fuska ka wanke ga baki da ka cuda da hannun guda biyu haka yi shi yafi amma da zaka dauko da hannu guda kuma kai yayi ina ba da banda amma in kana so wanda fi daidai da sunna to ka sa hannun biyu ka dauko da hannu biyu ka zuba a fuska da hannu biyu ka cuda so shi yafi wa hadduhu manabitu sha'ar ra'asi ila darfi zakarihi iyakar fuska shi ne ya ce manafitin sha'arar tun daga maɓuɓɓugar gashin kai ila ɗarfi zakalihi zuwa gegan ko ƙarshen haɓarsa tun daga maɓuɓɓugar gashi haya zuwa ƙarshen haɓa tunan ne tsawon fuska wa daura waje yi kulli sa'ana kuma sai mutum ya fi gefen fuskarsa ga baki ɗaya min haddi azmai li khiyayi ila sudagayi tun daga ma'anami haddin azumail ya yi mana ƙarshen ƙashin haɓarsa na gemunsa zuwa ɓangaren kakkainiya mana nan ɓangaren fuska haddidan ƙarshen jikin kunne shi na ta su da kai nan ne shi ne su da mana kenan in kayi ba wai kawai daidai nan ne ba a'a duka fuskar za ta kama hannun gabaki ɗaya tsawonta shi ne su da kai da hausa na ce kai kai ne mana shi ne ɓangaren nan wai mirru ya daihi alama gara min zahiri ajbanihi wa asariri jabhatihi sa'annan waya murya dai alama gara sai mutum ya shudar da hannayensa akan abin da ya kuya na zahirin ajfanihi mana mi lokolokon idanuwansa ko kuma naɗe-naɗe na goshinsa wanda suke wurin aika ga sai ka samu wata fuska tana da wannan da dana to wani sai ga yayi naɗi sosai to sai ana so duka sanya inda ka san ai in ga mutum yana da naɗe-naɗen da yawa in ka zuwa ruwa in ka yi duka haka sai gami can daga cikin kuma ruwan bai samu ba to irin mai wannan naɗe-naɗen nan da yawa to ana so sai ya bi wurin kamar yadda ka san kada bi wajen yatsan yanka in ka zo zai ya tsaya kana bin da ya to haka su ma ta kame shi suna ita wannan naɗe-naɗen na goshin mutum shi ne asaririn shabhati kuma suna ita ma ta kame shi wa mata ta marinihi da abin da yake kasan kirinya kusan kirinya eh daud wala umar ba zai kirinya eh eh ina ne gashin nan da ake wani a nan ɗan wani da gwamnati ya da aske ne a ɗan barnan ya gace wasu nan a'a ba ba mustashi ba ai sai a aske na aske ne sai a bari dan dan dan dan dan yaran nan nan shi na kike ma krinya dan tsakanin nan dan tsakanin abin hancin nan ba da yawa zaka wani yayi aske ba an aske an aske gashin bakin nan sai a bar dan tsakanin nan eh shi na kike ma krinya ko gada din ta fiqhu tana kawo irin waɗannan kalmomi su da kai kai kai ne kaga shi ma duka ku sani ba ko nan shi ne kaikaiya shi ne suduk da larabci marin kuma nan shi ne ake ma marin da hausa shi ne suke ce mushi zakani kuma haɓa nan shi ne nan ne zakani su kaga duk kaga kuna ofisar kalmomi da kunga masu amfani duk waɗannan nan zakani nan marin nan sudukai wa yuharriku lihiyatuhu fi ghasli wajhihi to ana so mutum idan ya zo wanke fuskarsa ya murza gemunsa ma'ana shine motsa gemunsa wajen wanke fuska duk da saje da waye duk a hada da tutuda bukan faihi da tafukansa lui dakhili hal ma'u domin ruwa ya shiga in ka zuba ko haka da fito ruwa ba zai shiga ba amma idan ka murza ba ruwa zai shiga ya hada hatki an gane shi ne ce yi harzikin lihiyar tuhufi gasar wajehi duka faihi da tafukansa liudakila halma'u domin ruwa ya shiga lidafa isha'an don tunkuɗe gashi lima yulaƙihi minal ma na daga abin da zai haɗe da shi na daga ruwa walaisa alai ta khalilu hafil wudu'i amma ba wajibi ne ba ya tsaitsefe gemunsa a wajen arwalla fi kauli malikin a mahaɗar imamu malik mana wajen arwalla idan mutum yana da gashin gemu da yawa a abin da ake so kai dai ka wanke dai inda ruwa zai shiga bangaren haɓa da sauransu amma can ƙasa a cin tsehe a wajen arwalla nan ba a wajen ta ba amma a wajen wanka to a nan wajibi ne ko mun girma ta ko mun yawan gashin gemu sai an jika shi da kyau wa yajri alaiha yadayhi ila akhira sai mutum ya gudanar da hannayensa akan ta har zuwa ƙarshe ma'ana sai ka gudanar da hannunka har zuwa ƙarshen gemu ina fata an fahimta sai mutum ya gudanar da shi har zuwa ƙarshen sun ma yadda su ne yadda huliyumuna yadda huliyumuna sa'ana sai mutum ya wanke hannunsa na dama talasan so uku a wisnataini ko so biyu yufidu alaihal ma'a sai mutum ya kwara ruwa a kai wa ya aruku ha biyadihil yusra kuma sai mutum ya dinga cutuɗawa da hannunsa na hagu wa yukhallilu asabi ayadayhi sanan mutun yana tsantsefe yatsun hannayensa muna kura da kenan ana karanta da mu a hankali yanda ake yi ba kenan sai mutum kuma ya tsantsefe yatsun hannayensa ba'aduha bi ba'adin shashan su da shashi summa yaghsilu yusra kazalika to ta hagun ma haka zaka yanda kama dama to hagun in ma haka zaka yi mata wa ya bulugu fihi ma bil gasali mutum zai kai makura wajen wankewa ilal murfaqai ne har zuwa marafiqai ina ne marafiki nan wuyar hannu shine murfaq yudkhiluhuma fi gasalihi idan mutum ya zo to sai ya shigar da guyar hannu ba bakin daidan bango a'a sai ka shigar shine sai mutum ya bugi kenan dai ka shigar da guyar hannun a ciki wankin da baki daya wa kada kila wasu malamai suka ce ilaihi ma haddun kasani suka ce a'a bakin iyakatatta ne nan ne haddin falaisa bi wajibi idhaluhu ma fihi shigar da guyar ba wajibi bane ba wa idhaluhu ma fihi ahwa'u li zawali takalluf at-tahdid ya malaci amma ka shigar da gwiwar hannun a cikin wankewa to wannan shine ya fi baka nutsuwa shine ya fi kyau cewa ka kalmar Allah amma ka bar daidan nan to ya yi garin barin na wata rana ka bar lama'a amma me in ka saba hucewa fa daidai kenan ka gaza baka da wani tarar da diya ga kenan ka fitar da ne da ma yuribuka ila ma la yuribuka to shi ne anan mala ya ce wa itikhalin ma fihi a hawaɗo li zawal shi ya fi kewayewa game da gusar da takalluf kallafawa a tahadin na wajen iyakancewa thumma ya'khudhu al-ma'a bi yadihi yumna sannan sai mutum ya doki ruwa da hannunsa na dama fa yufriguhu ala ba'in yadihi yusra sai zuba a cikin hannunsa na hagu summa yamsahu bihi ma ra'asahu ra'asahu sai sai mutun ya shafi kansa da shi yabda'u min muqaddamihi zumutun zai fara da gaban kan min awwal manabiti sha'r rasi daga farkon mabubbugan gashin kai kamar yadda aka yi bayani nasu wa qad qarana adrafa asabi'i yadayhi a wannan kwa a lokacin da mutum yake shafa ya riga ya hada yatsun hannayensa kun gani kenan ana nuna maka yadda zaka yi ka hada yatsun hannayenka shine cewa kad qarana adrafa asabi yadayhi ba'duha bi ba'din shashe da shashe ala ra'si akai kenan ka gan san samu ne kenan ka ana karanta da mu in ka zo shafa to ka hada yatsun hannayenka sai ka shafa ka kai kuma sai ka dawo haka aka fi so waja'ala ibhamai ala sudghaihi sa'annan kuma idan mutun zai shafa kansa to sai dora ibham wace ce ibham babbar ya tsanya wannan ita ce ibhama to sai dora ta ala sudghaihi ina ne sudgh ba nan ne ba to saboda sai dora haka kenan sai ka shafo gabaki da to wannan ita ce siffa ta kamala sun ma ya sa'u biye da hi masu hal ila ɗarfi sha'arar ra'asi sa'adun sai mutum ya tafi da hannunsa ka daidai ta haka sai ka tafi ka haɗa masu hal kana mai shafa ila ɗarfi sha'arar ra'asi zuwa gefen gashin kansa min ma ya liƙa fahu na daga har abin da yake kan ƙeya zai kai ga ƙeya shi ne kafa sun ma ya ruddu ma ila haisu bada sa'adun sai mutum ya sake bidonsu zuwa ga inda ya fara wa ya akuzu bi ibhamaihi khalfa uznaihi yanzu kuma sai mutun ya dauki wannan manyan yatsotsi na suna ibhama shine ana ibhamaihi tasniya ce guda biyu khalfa uznaihi sai sa su a bayan kunnansa ila sudghaihi zuwa kakeniyarsa kai wa kaifa ma masaha ajsahu kai biyan da mutun ya shafa ma malaji yayi amma dai abin da yafi kenan wajen shafa babbar yatsanya tafi bayan kunne haka shi ne abin da yake nufi iza au abar asahu idan mutum ya gama kan shafar kan gaba daya wa awwalu ahsan amma na farkon da muka bayani malaci shi yafi kyau walau adkhala yadihi fil ina'i da mutum zai shigar da hannunsa a cikin makayi na ruwa sun marafa'ahu ma mabalulataini sai daga su mana hannun sun jika wa masaha bihi ma ra'asahu sa'an ya shafi kansa da su aje ta abu shi ma yayi kawai da zaka tsoma hannunka haka wajen shafar kai kawai sai kuma ka shafi kai yayi shi ma yayi shi ne ajza'u yayi summa ya furgul ma ala sababataihi wa ibhamaihi sannan sai mutum ya zuba ruwa akan sababa da ibhama sababa ita ce manuniya ibhama ita ce babbar yatsanya kenan manuniyansa guda biyu da manyan yatsonsa guda biyu wa in sha'a ga masa zalika fil ma'i kai idan yana so sai durme waɗannan a cikin ruwa summa yamsahu uznaihi sa'annan sai mutum ya shafi kunnuwansa zahirahuma wa baɗinahuma cikin su da baya ma'ana ciki da baya sai mutum ya shafi kunnuwansa ciki da baya wata musawar mara'atu kama zakarna to mala yace kun ga wannan siffa da muka ambata to haka ma mace ita ma zata a wajen shafar kai da shafar kunnuwa kamar yadda aka bayyana innan to haka ita ma zata wata musawu ala dalalaiha kuma mace zata shafa akan kitsan ta ba laifi ba sai ta ba sai ta kunce kitso ba sai ta yi shafa akan kitsan yayi amma matukar kitsan na asali ne zahiri da zahiri ne ma'ana gashi da gashi ba tare da an hada shi da wani abu ba ba mash ko babu roba a ciki ina ba ta fahimta kenan gashi da gashi idan aka hada mishi aka mishi kwaskwarima to kuma ya zubilla abu ya yi nuna ga laifi ga laifi a kai ga laifin hada musulmi ya dora abin da bai dace ba an ƙara wani gashi ko wani abu daban sa'anin kuma ga wajen ibada ba ta yi ba kaga asara goma da goma wala ta musau ala wuqayatin wa tudkhilu yadayha wala ta musau ala wuqayatin amma mace ba za ta shafa ba akan adikonta ko kuma a hijabi na ta dora mayafi ko niqabi da sauransu ba da shafa akai ta wuce a dole sai ta shafa akan gashin kenan sai ta hudda ta shafa ba za ta zo ba kawai kamar mutum yana da hula kawai ya shafa akan hula wuce a ita ma kawai tana da hijabi a sama kawai ta shafa a shine hukaya ma'ana hukaya abinda ta sanya ya rufe mata gashin shi na kira hukaya a jiko ko hijabi ko niqabi ko na albarsa ba za ta shafa a kai ba ta wuce ba a'a dole sai ta yi shafa a kan gashi wata dokalin ya dai ha min tati ikasi sha'ari ha fi rujuin ya dai ha fil masai to kuma idan ta kai yanzu gashin ta kai a wajen dawowa ba saman gashin za ta biyo ba a'a sai ta fita kasan kitsan sai ta dago su kenan ta dago kasan gashin a wajen dawowa sai ta dago gashin gashin kuma sai ta dawo da shi ina ba ta gobinta kenan in an kai kaga haka saman ta je ya ko ina kwance ko to yanzu a wajen dawowa to kuma sai ta sa kasa ta kasan tashin kuma za ta kwako shine abin da yake ne shine ta hata iqasa sha'riha fi rujui yadayha fil masai a wajen dawo da hannayenta a wajen shafa summa yaghsilu rijlaihi sa'an sai mutun yanzu ya wanke kafafuwansa ya subbul ma'a biyadihil yumna yana zuba ruwa da hannunsa na dama ala rijihil yumna akan kafarsa ta dama wa ya'ruquha yana cudanyawa biyadihil yusra da hannunsa na hagu kalilan kalilan ɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kana zuba kana cuɗanyawa yu'ibu ha bi zalika salasan har mutum ya gama wankewa ya gama so uku mana yi so uku yana wankewa wa in sha'a idan ya so khallala asabi'ahu fi zalika sai mutum ya tsatsefe yatsunsa a wannan guri wa in taraka idan ya bari bala haraja babu wani laifi wata khalilu adiyabu nafsi amma tsatsefe ya tsotsin shi ya fi nutsuwa shi ya fi kwantar da hankali kuma shi ya fi lada wa ya aruku aqibaihi wa urqubaihi wa ma la yakadu dakhilul ma'a bi sur'ati min jasawatin aw shukukin wa ya aruku aqibaihi mana mutum zai cuɗanya mana ƙarshen kafafuwarsa shine digadigansa da ƙasa shine akabehi yana ba ta gani wa urkumaihi sa'annan kuma da kuma ƙashin ido na ƙafa su ne urkumaihi duk sai ka tuɗa su ka wanki idanun sawu ko idan sawu da ake fada su ne ukubai wa ma la yakadu dakhiluhul ma'u bi sur'ati da duk wuraren da ruwa bai iya shiga da gaugawa to sai ka bisa a hankali kana wankewa kana zubawa min jasawa min jasawatin aw shuquqin na da kaushi mutum yana da kaushi lokacin sai kafa ta yi kaushi na kaga sai ka ba hankalin ba haka ba sai ka watsa ruwan kawai sai wuce ba tare da ya nutsu ba ya ci ba to amma sai gaba a hankali aushi kodi ko kuma mutum yana da faso kaga yanka watsa kawai sai tabi ruwan bai shiga ba in ruwa bai shiga ba to ka ka bar lama to duk sai gaba a hankali irin kenan waɗannan masu faso irin mutanen da suke wajen bangaren kwari da sauransu nan masu amfani da ruwa sai ka same su agalabi a kafafun a farfashe da sauransu to idan mutum ya zo a rola sai ya tsaya ya wanke da kyau kada kawai mutum ya zuba ruwa haka ne ya fice ya bar lama idan ruwa bai ratsa wannan wuri ba to saboda haka mutum ya bar lama wal yubalik bil araki sai mutum ya kai makura wajen gogewa ma asabbil ma'i tare da zuba ruwa biyadihi da hannunsa fa innahu ja'a al athar domin nassi ya zo yace wailul lil aqabi minan nar boni ya tabbata azaba ta tabbata da waɗanda suke barin digadigansu ruwa bai taba ba mutum ya zo arwalla ya bar ƙasan ƙafarsa ruwa bai taba ba ko digadigansa ruwa bai taba ba ko wani ɓangare ruwa to azaba ta tabbata ga masu irin waɗannan wa aqibu shay'in abinda ake nufi aqibu shay'in darfuhu wa akhiru kefansa da ƙarshen sa ma'ana ƙarshen abu sun ma ya fa'alu bil yusra misli zalika to haka mutum zai aikata yadda muka ambata muka kwatanta maka kai da dama to haka ma hagu mu zaka yi mata walaysa tahdidul ghasl al a'da'ihi salasan salasan amma babu iyakan cewa a wajen wanke gababuwansa sau uku sau uku bi amurin laye su utunahu cewa al'amarin bai yi wa'in bayan baka a'a inda zaka yi sau daya kuma ruwa ya gamsu ya taba ko'ina ya yi walakin na hu aksar ma yi faru sai dai shi ne mafi yawancin abin da ake aikatawa wa man kara yu'ibu bi aqalla min zalika wanda zai iya yin arwalla ƙasa da uku kuma arwallar ta yi ajza'u yayi wankiya sau ukun ba wai dole ba ne ba a'a wanda yake farali na wankan da mutum zai arwala da wanki ɗaiɗe ko ina ya yi iza a haka misalika idan mutum ya kyautata wale su kullum nasu fi ihka misalika sawato amma bai sun yaki ta sai an kai uku saboda mutane wajen kyautata ba ɗaya suke ba wanda zai ka sami shi gashi nan ba zai iya tsaye abu da kyau ba in aka ce na farkon da aka zuba sai ga diya bar lam'a to ka kuma sai mutum ya asara ibada wa qad qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama haqiqa manzo Allah mai tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ya ce man tawadda'a duk wanda ya arwalla fa ahsana alwudu'a ya kyautata arwallan summa rafa'a arfahu ila samai bayan ya gama arwalla ka gama arwalla ka tsab sannan sai ka daga idan ka sama faƙali sai ka ce ashadu allah ilaha illallahu wa'adahu la sharika lahu wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu futihat lahu abwabul jannati samaniya yadkhulu min ayyiha sha'a ya ce wa ƙarƙarar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hakika manzon Allah mai tsira da amince Allah sabbata a gare shi ya ce man tawadda a duk wanda ya arwalla ba a hasanal wudu'a ya kyautar da arwallarsa sun marfa a darfahu ila sama sa na ya daga kansa sama faƙala sai ce a shahadu Allah ilaha illallahu na shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah wahadahu shi kaɗai yake la sharika lahu ba shi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abdu na shaida annan muhammad bawansa ne wa rasuluhu kuma manzansa ne futihat lahu abwabul janna annabi ce za a budawa bawan nan kofofin aljanna samaniya guda takwas yadkhulu min ayyiha sha'a zai shiga daga cikin kowace yake so ma'ana ya shiga cikin aljannar ku zaɓi ce zaɓi ka shiga koce waƙadista habba ba'adul ulama'i wasu daga cikin malamai sun so an ya ƙula bi isrul wudu'i mutum ya faɗa a ƙarshen kowace arwalla Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin bayan kai wannan sai mutum ya shaida ya ce Allahumma ja'alni minat tawwabin Allah ka sanya ni daga cikin bayanka masu tuba waje an nemi na mutatahirina Allah ka sanya ni cikin bayanka tsarkakakku to ana son mutum yi wannan addu'a saboda haka in son samu ka gama arwala ka hada da wannan kai wajibu alaihi an ya amala amalan ruduwi wajibi ne ga musulmi ya aikata aikin arwala istihbaban lillahi ta'ala domin neman lada abun Allah madaukin sarki lima amarahu bihi na daga abin da umarce shi da shi eh ihtisaban ihtisaban dan neman lada shine ihtisaban lillahi dan neman lada ga Allah lima amarahu bihi na daga abin da ya umarce shi da shi yarju taqabbuluhu kana fatan Allah ya karba maka wasa babu kuma kana fatan Allah ya baka ladan wata dahiruhu wata dahirahu da tsarkake shi min az-zunubi na daga zanubansa wa yashkura nafsahu sa'an na mutun ya sanya wa kansa ma'ana ya lazanta ma kansa anna zalika ta'ahubun duka cewa wannan abu da mutum yayi tattali ne tanadi ne wa tanazzukun kuma tsabta ce yayi limunajati rabbihi domin ka gana ubangijinka ma'ana wannan arwalla da kaje kai tsarki ka fito kai arwala duka sanya cewa ma'ana kai shiri kai tanadin gana da ubangiji domin mai sallah ka zo gana da mahalicinka ne kenan kullu kana gana da mahalicinka akalla sau biyar walwukufu bayna yadayhi kuma ka tsaya a gaban ubangiji li ada'i fara'idihi ga kanan ka zo dan ka sabke faralin da ya dora maka wal hudu'u lahu da kuma kankan da kai ga Allah subhanahu wata'ala bin ruku'i da yin ruku'i wasu judu da yin sujada wa ya amalu alaliki to saboda haka ana so gare ka bawa ka yi wannan abu bisa ga yaƙini ma'ana saboda ga tabbas ba kana yi kana rukun kwanto ba a'a aikin Allah ka yi bisa ga yakin cewa kan san Allah subhanahu wataala yana son wannan abu kuma zai karba kuma kaidan shi wa tahabbus bihi don kuma kiyaye lokacin mahallicinka fa inna tamama kulli amali bi husni niyyati bihi domin cika kowane aiki yana ta'allaqai da kyakkyawan niyya haka manzo Allah ce innamal a'malu binniyat dukkan aiki yana tare da niyya wanda malikul murim manawa to saboda haka wannan abu da kai dan Allah to Allah subhanahu wataala in dai ka kyautata niyya da shi to Allah subhanahu wataala to zai baka ladan zai maka sakayya akai Allah kai mana muwafaka Allah kai mana dace ka sanya mu duk abin da zan yi dan Allah subhanahu wataala a nan karshen babu yazo kuma nan lokaci yazo kenan mi kaya ya zo ya tsinki a gindin ka ba da fata muka tare da Allah ta ba mu ladan abin da kuskure Allah ya mana bukatotin na alheri Allah biya mana su Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ta gaba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ta kasa mu da guje mata fa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau darasi na nawa ne muka yi mun manta mu biya da eh na takwas ko insha Allah kenan Allah kai mu saki mu zuwa sai mu tashi babi na biyar babi da yake bayani akan wanka ta kowace bangare kenan anan zai shafi wankan janaba wankan haila wankan dubi da sauran Allah kama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.